ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من نعم الله على عباده أن اختص بعض الأزمنة والأمكنة بمزيد عناية وفضل ليزداد من اغتنمها ورعى حرمتها إحسانا ويبوء من غفل عنها وأهملها خيبة ونقصانا ألا وإن من تلك الأزمنة الفاضلة التي أنعم الله بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم شهر الله المحرم شهر عظيم من أشهر العام وهو أهد الأشهر الحرم التي نهانا فيها مولانا أن نظلم فيها أنفسنا لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها قال ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنه في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم اختص من ذلك أربعة أشهر وجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم إخوة الإيمان لقد كان أهل الجاهلية يسمون شهر المحرم شهر الله العصم لشدة تحريمه ومن فضائل شهر الله المحرم أنه يستحب الإكثار فيه من صيام النافلة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أخرجه مسلم قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر شهر المحرم فاختصه بإضافته إلى الله وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله ولما كان هذا الشهر مختصا بإضافته إلى الله تعالى وكان الصيام من بين الأعمال مختصا بإضافته إلى الله ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إلى الله المختص به وهو الصوم وقال أيضا عليه رحمة الله من صام ذي الحجة وصام من المحرم ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة فيرجى أن تكتب له سنته كلها طاعة فإن من كان أول عمله طاعة وآخره طاعة فهو في حكم من استغرق بالطاعة ما بين العامين ومما اختص الله به شهر المحرم يومه العاشر وهو عاشوراء هذا اليوم الذي احتسب النبي صلى الله عليه وسلم على الله أن يكفر لمن سامه السنة التي قبله عن أبي قتادة العنساري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله الحديث أخرجه مسلم وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا اليوم وهو يوم مبارك معظم من- منذ القدم فاليهود أتباع موسى عليه السلام كانوا يعظمونه ويصومونه ويتخذونه عيدا ويتخذونه عيدا وذلك لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون وقومه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام الحديث أخرجه البخاري وكذلك النصارى كان لهم حظ من تعظيم هذا اليوم بل قريش على وثنيتها وعبادتها الأصنام كانت تصوم يوم عاشوراء وتعظمه تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية أيضا ونحن المسلمون أحق بصيام هذا اليوم من أولئك فهو يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام فنحن أحق بموسى منهم فنصومه تعظيما له كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عباد الله صوم عاشوراء وإن لم يكن واجبا باتفاق جمهور العلماء فهو من المستحبات التي ينبغي الحرص عليها وذلك لما يأتي وقوع هذا اليوم في شهر الله المحرم الذي يسن صيامه ولتحري رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء أخرجه البخاري ولأن صيامه يكفر السنة الماضية ولحرص الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على صيام صبيانهم ذلك اليوم تعويدا لهم عن الفضل فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرة فليتم, فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونحن ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار ولما ورد عن بعض السلف من صيام عاشوراء حتى وهم في السفر جاء ذلك عن ابن عباس وأبي إسحاق الصبيعي والزهري عليهم رحمة الله جميعا وكان الزهري يقول رمضان له عدة من أيام أخر وعاشوراء يفوت ونص أحمد على أنه يصام عاشوراء في السفر عباد الله وأما مراتب صيام عاشوراء فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وثبت عنه أنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والحديثان في صحيح مسلم أيها المسلمون ومما يتعلق بيوم عاشوراء ما أحدثه بعض الناس من البدع فيه فقد سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رحمة الله أما يفعله بعض الناس بيوم عاشوراء من الكهل والاقتسال والحناء والمصافحة وطبخ الهبوب وإظهار السرور وغير ذلك وهل لفعل الطائفة الأخرى من المآتم والحزن والعطش وغير ذلك من الندب والنياحة والشق الجيوب هل لذلك عصل عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فأجاب عليه رحمة الله لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن التابعين لا صحيحا ولا ضعيفا اللهم اجعلنا من أهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأحينا على الإسلام وأمتنا عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله وكفى وسلام عباده الذين اصطفى bayan haka ‘yan uwana masu albarka hutubar mu ta yau insha Allah ta'ala za ta mai da hankali ne za ta tattauna game da wannan wata da muke ciki na watan Allah al-Muharram ‘yan uwa galibi lokuta irin wannan idan watan muharram ya maimaitu a cikin kowace shekara za ku ga malamai a guraren darussansu na sati-sati da wa'azuzzuka da akan shirya da mimburori na hudu ba akan maimaita abin da aka saba maimaitawa a kowace shekara na bayani game da wannan wata mai albarka ‘yan uwa dalilin yin hakan saboda wata ne da yake akwai abubuwa guda biyu a cikinsa’ akwai abin da shari'a ta shar'anta aiwatar da su a ciki bisa koyarwa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam akwai abubuwan kuma da wasu daga cikin jama'a suka ƙirƙiro su daga cikin aljihunansu suka fito da shi suka shar'anta wa mutane kuma ba sa gajiya wajen jan hankalin mutane da kwaɗaitar da su akan aiwatar da aikata irin waɗansu abubuwa marasa kyau kuma kowace shekara suna fitowa su ƙara wasa wuƙaƙensu wajen jan hankalin mutane da kwaɗaitar da su wajen aikata irin waɗancan abubuwa marasa kyau to ‘yan uwa idan har masu aikata irin waɗancan ayyuka da suke na jan hankali zuwa ga ɗora mutane zuwa ga abin da ba shi ne annabi ya koyar ba ba su gajiya ba ba su ƙosa ba duk shekara suna yi to bai kamata kuma wanda suke ƙoƙarin ɗora mutane akan gaskiya su gajiya ba shi sa ku ga duk shekara ana ƙara maimaita hutubobi makamantan waɗannan ana ƙara jawo hankali game da abin da ya shafi wannan watan domin da duk abin da ake wa shine a bautata wa Allah subhanahu wataala ƙarƙashin koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin mu taru gaba ɗaya mu tsira Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukanmu Allah madaukakin sarki ya samu dace ƴan uwana a cikin musulunci mu sani cewa daga cikin ni'imar Allah madaukakin sarki da ya gabayinsa shine ya keɓance mana wasu zamanna da wasu lokuta da wasu gurare ya fifita su ya ƙara musu falala akan sauran gurare da sauran lokuta da kuma sauran gurare mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya mana haka ne domin mu ribaci mu yi ƙoƙari mu sami abin da za mu samu a irin lokuta da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye mana don kuma wanda duk bai yi ƙoƙari ya samu abin da ya samu a irin wannan gurare ba ko shakka babu zai koma da asara da taɓewa Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu mu sani cewa daga cikin irin waɗannan lokuta masu falala masu daraja akwai wannan wata da muke ciki shine watan Allah al-Muharram shine wata na farko a jerin irgen kalanda ta addinin musulunci shine watan da aka sanya shi a matsayin wata na farko yan uwa mu sani cewa wata ne mai girma daga cikin watannin shekara yana ɗaya daga cikin watanni da suke masu alfarma da Allah maɗaukakin sarki ya keɓance su hatta a cikin sauran watanni guda goma sha biyu na shekara sannan Allah maɗaukakin sarki ya haramta mana zaluntar kawukan a cikin wannan waɗannan watanni watanni ne guda hudu da al-muharram yana cikin su da zulqa'ada da zulhajji da kuma rajab waɗannan watanni ne da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su ya fifita su akan sauran watanni sannan kuma ya hana mu zaluntar kawo kanmu a cikinsu shi sa babban sahabi habarul umma abdullahi dan abbas allah ƙara masa yarda yake cewa faɗin allah maɗaukakin sarki da ya ce fala tazlimu fihin na anfusakum kada ku zalunci kawukanku a cikin waɗannan watanni guda hudu masu alfarma da allah maɗaukakin sarki ya keɓance muku ya ce abinda allah maɗaukakin sarki yake nufi shi ne ikhtassa min zalika arba'ata Allah maɗaukakin sarki ya keɓance watanni hudu daga cikin watanni guda goma sha biyun shekara sannan ya sanya su haramun ne a aikata duk wani abin da ba daidai ba a cikinsu haramun ne a yaƙi haramun ne mutum ya zalunci kansa haramun ne mutum ya zalunci ɗan uwansa a cikinsa sannan kuma ya ƙarfafa haramcin a cikinsu ya sanya zunubin da mutum zai samu idan ya aikata abin da ba daidai ba a cikin waɗannan watanni ya sha bamban da zunubin da mutum zai samu idan ya aikata zunubi a cikin watannin da ba su ba duk abin da ka san kana aikata wanda ba daidai ba to ka sani laifin da za a baka a cikin waɗannan watanni masu alfarma guda hudu ba daidai yake ba da laifin da za a baka idan ka aikata wancan irin zunubi a watannin da ba su ba shi sa Allah madaukakin sarki ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawukanku a cikin su kamar yadda kuma ayyukan da'a a cikin su shi ma ana ninka shi ya kasance ya fi aikin ɗa'an da ka aikata ba a cikinsu ba abin da kai na ɗa'a a cikin watannin da ba waɗannan guda hudu ba ladan da za ka samu bai kai ladan da za ka samu idan ka aikata aikin ɗa'a a cikin waɗannan watanni da muke ciki ba Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon aikatawa ‘yan uwana a cikin imani mu sani cewa lallai saboda girman wannan wata na almuharram da yadda suke ɗaukaka shi suke fifita shi hatta akan sauran watanni masu alfarma ɗin suna kiransa shaharullahi al'asam watan Allah wanda yake kurma malamai suka ce suna kiransa haka ne lishiddati ta harimihi saboda yadda suke tsananin haramta wa kansu duk abin da ba daidai ba a cikinsu ‘yan uwa wannan muna bayani a lokacin jahiliya ba lokacin addinin musulunci ba ba lokacin aiko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba a'a tun a lokacin jahiliya suna ɗaukar watan su fifita shi akan sauran watanni guda uku wanda suke masu alfarma shi watan al-muharram daga cikin mafi falala da daraja da Allah maɗaukin sarki ya ƙunsa ya sanya a cikin wannan wata mai albarka shine ‘yan uwana mu sani cewa mustahabbi ne abu ne da ake so ake jan hankalin ‘yan uwa zuwa gare shi shine a yawaita azumtar wannan wata da muke ciki ba ina bayani akan azumin da ya zo ba a'a dukkanin watan ya kasance a matsayinka na musulmi ka azumce shi da yawa saboda babu wata rana koyi ne da Allah maɗaukakin sarki ya fi son azumi bayan Ramadana kamar wannan watan da muke ciki uwa eh da yawa ba mu san wannan ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana a cikin hadisi ingantacce yake gaya mana cewa afdalu siyar ba'da ramadan mafificin azumi bayan ramadana azumin da ya fi kowanne falala a wajen Allah maɗaukakin sarki in ka ɗauki azumin ramadana sai annabi ya ce shahrullahi al-muharram shine azumin da za ka yi shi a cikin watan Allah al-Muharram yan uwa ba muna bayani ne game da azumin Ashura ko tasu ba a'a duk watan ake nufin sa gaba daya watan azumi ne yan uwa yadda ka san ana kwadaitarwa akan ayi azumi a watan Sha'ban annabi yana yawan yi to wannan wata ya fi watan Sha'ban ma falala idan kai azumi a cikin sa yan uwa saboda haka nassin hadisin ya nuna babu azumin da ya fi falala inda na nafila ne banda watan Allah banda watan ramadan sai wannan wata da muke ciki yan uwa wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi babban malami ibn rajab alhambali alaihi rahmatullah yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ambaci wannan wata da watan Allah al-Muharram ya keɓance shi ya jingina shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki dukkanin watanni gaba ɗaya goma sha biyu daga Muharram zuwa Zulhijja kowanne watan Allah ne babu wanda ba watan Allah ba amma shi da annabi ya tashi faɗan sai ya ce shaharul lahi watan Allah idafatu tashrifin wa ta'zimin malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga jingina watan almuharram zuwa ga Allah madaukakin sarki yana nuni zuwa ga girman watan da falalarsa shine ibn rajab yake cewa idan ka duba zaka ga wasu abubuwa guda biyu ne suka haɗu watan almuharram Allah madaukakin sarki ya keɓance shi zuwa gare shi sannan azumi ma wani aiki ne da Allah madaukakin sarki ya keɓance azumi zuwa gare shi yace nasa ne kullu amal ibn adama lahu yace illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi annabi yace dukkanin aikin da dan adam yake yi nasa ne shi za a rubuta wa lada ya samu kaza ya samu kaza al-asharatu al-hasanatu bi ashri amsalha idan kai dai sai a baka lada goma amma annabi sai yace illa siyam sai dai azumi fa innahu li azumi na wani idan Allah madaukakin sarki yace kuma wa ana ajzi bihi ni zan yi sakamako da shi shi sa ɗaya daga cikin ayyukan da sai ka je lahira za ka ga irin romo da lagwadar da za ka samu akwai azumi a ciki saboda Allah ya ce na ne shi zai yi sakamako da shi to kaga Allah ya jingina azumi zuwa gare shi kuma ya jingina watan muharram zuwa gare shi sai aka ce kuma a cikin watan al-muharram da yake na Allah ne ya jingina shi zuwa gare shi ka yawaita aikin da yake na Allah ne shine azumi shi ma ya jingina shi zuwa gare shi ƴan uwa kun fahimci abin da ke ciki na hikima kun fahimci abin da ke ciki na hima na kima yan uwa Allah madaukakin sarki ya jingina wata zuwa gare shi ya jingina azumi zuwa gare shi ya kuma jingina watan zuwa gare shi sai aka ce kuma mutane da ake so kai wata azumi a cikin sa kai ka san azumin da zaka yi a cikin sa ba daidai yake da sauran azumin nafila din da kake yi ba in ji babban malami ibn rajab alhambali Allah madaukakin sarki masa rahama wa qala aiban ibn rajab alhambali ya kara cewa dukkan wanda ya azumci watan zulhijja kun ga watan zulhijja shine wata na ƙarshe a kalanda addinin musulunci daga shi kuma shekara ta ƙare sai sabo shekara yace to duk wanda ya azumi a watan zulhijja kun ga watan zulhijja ana yin azumi shine wani azumi na nafila azumin arfa eh ana yin azumin arfa na nafila ko da baka yi wani azumi ba za ga akwai azumin arfa na nafila banda kwana goma nan da suke ciki su ma zaka yin azumi a cikin su kuma da yawa daga ciki suna yi to shine yace wanda ya azumci azumin watan zulhijja sannan ya biyo shi ya azumci azumin sabo shekara watan almuharram sai ya ce kun ga ya rufe ƙarshen shekararsa da aikin ɗa'a sannan kuma ya buɗe ƙofar farkon shekararsa da me da aikin ɗa'a sai yake cewa wanda wanda ko duk Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya yi datar da shi ya buɗe farkon shekararsa da aikin ɗa'a sannan kuma ya rufe shekararsa da aikin ɗa'a to zai ɗauki kamar hukuncin mutumin da Allah maɗaukin sarki ya taimake shi ya mamaye waɗannan shekarun guda biyu ne da aikin ɗa'a da shekarar da ta wuce da wannan da kake ciki to kamar ka mamaye su ne da aikin ɗa'a Allah maɗaukin sarki ya samu dace ka ji hikima irin ta manyan malamai ƴan uwana masu albarka daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake banci wannan wata da shi akwai sanyawa wata rana guda ɗaya mai girma mai albarka a cikinta ita ce yau ashura ranar goma ga wata wacce za ta kama insha Allahu ranar litinin mai zuwa kenan ranar litinin mai zuwa ranar ashura rana ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa dukkanin wanda ya azumci azumin ranar ashura ranar goma ga watan almuharram yace ahtasibu ala Allah ay yukaffira sanata allati qabla ina tsammani Allah madaukakin sarki zai gafarta masa zunubinsa na shekarar da ta riga ta wuce don mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi ya datar da shi ya azumci goma ga watan almuharram to ya sani Allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa zunubinsa na shekarar da ta wuce kada ku manta kwanan da muka gama azumta watan a zulhijja shine ranar me ranar arfa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace za a gafarta wa mutum musulmi laifin shekara biyu wacce ta wuce da wacce ta zo to ga wani kuma aka ce idan ka azumce shi kuma za a gafarta maka zunubin na shekarar da ta riga ta wuce eh kun ga daɗi kan daɗi kina nurun ala nurin kina tun baka gama cinye wancan maga wannan an karo maka wa zai maka wa zai maka haka an banda Allah madaukakin sarki eh shi sa duk wanda ya bi Allah ya dace yan uwa ta goma shi da abubuwan arziki kai ta samu kina a wajen Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya samu dace shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya azumci wannan rana ta goma ga watan al-muharram ya azumce ta ya kuma umarni da da azumce ta rana ce mai albarka tun da ba zuwan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka fara azumta ta ba a'a rana ce mai girma tun a da saboda yahudawa mabiyan annabi musa alaihi salam sun kasance suna azumta wannan ranar suna girmama ta bari ma suna rukunta a matsayin ranar idi ranar murna ranar farin ciki hakanan a kiristoci su ma suna da wani rabo da suke da shi na girmama wannan rana ta goma ga watan al-muharram hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas allah kara masa yarda yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da ya hijira daga makka ya koma garin madina da ya je sai ya samu yahudawa ranar goma ga watan almuharram sai ya samu suna azumi sai annabi ya tambaya ce wannan mai kenan me yasa kuke azumi ku yahudawa sai suka ce ai yawmun salihun ai wata rana ce nagartacciya ta musamman rana ce da Allah madaukakin sarki ya tsayar da annabi Musa alaihi salam daga babban makiyinsa dan adawarsa shine fir'auna da mutanensa shi sa sai annabi Musa ya azumci wannan rana don godiya ga Allah maɗaukakin sarki shine mu ma Yahudawa muke azumtatta sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce to ai mu muka fi cancanta da annabi Musa sama da ku annabi Musa ai namu ne ba ba ku ba don ku saba wa annabi Musa kuka yi so kuka yi ku kashe shi duk wani abu na rashin kyauta kun annabi Musa amma mu annabi Musa mu muka fi cancanta da shi saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi umarni azumci wannan rana ‘yan uwa mu sani cewa ba ma'abota addinin sama ba hatta masu bautar gunki mutanen maka shawa sun kasance suna azumtar wannan rana ta goma ga wata na na'isha uwar mumini Allah ƙara mata yarda take cewa a shawa sun kasance suna azumtar goma ga watan almuharram tun lokacin jahiliya ta ce kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ma ya kasance yana azumtar ta tun a garin maka sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa wannan hadisi a ingantacce ne kamar yadda muka yi bayani saboda kamar sani cewa ‘yan uwa azumin ashura duk da cewa ba wajibi ba ne duk malaman addinin musulunci sun haɗa akan azumin ashura ba wajibi ba ne yanzu tare da cewa da asali wajibi ne lokacin da annabi ya je garin madina a lokacin ba a fara azumin ramadana ba tunda azumin ramadana an fara shi ne a shekara ta biyu bayan hijirarsa sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a lokacin ba a fara ba azumin ashura aka fara wajabtawa e lokacin dole ne idan goma ga watan almuharram ta kama sai kayi azumi to da aka azumta da aka wajabta azumin ramadana sai aka mai da azumin a matsayin zabi idan ka so kayi idan kuma ka ga dama ka bar shi to amma tare da cewa ba wajibi bane lallai akwai dacewar akwai lallai kowanne musulmi ya ga kada wannan dama ta wuce shi dama ce mai girma saboda su abubuwa kamar haka abu na farko saboda yadda wannan rana ta goma ga wata ta faɗo a cikin wannan wata mai albarka na shaharullahi muharram rana ce da ta faɗo a watan almuharram wanda dama can annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwaɗaitar da yawan azumtarsa to kuma sai aka dace ga yawan azumtar watan ga kuma ranar ashura a cikinsa saboda haka kada mu wasa da shi abu na biyu saboda yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake kirdadan lokacin yake lissafa kwanakin yake bibiyar ranakun dan yaga ta zo ya azumce ta babban sahabi abdullahi dan abbas Allah kara masa yarda yake cewa ban taba gani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kirdadan wata rana ba yana kokarin kiyaye wani lokaci ya zo dan ya azumce shi ba kamar yadda yake wannan ranar yana nufin ranar goma ga wata kenan babu ita haka abdullahi dan abbas ya faɗa babu wata rana da annabi yake irgawa ya ce ta kusa zuwa saura kwana nawa wai yaushe ne ne babu wata rana da annabi yake mata haka kamar yadda yake ranar goma ga wata to tun da kaga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallallahu alaihi wa sallam yana wannan rana irin wannan kirdadan ka san ba karamar rana bace ko ba a gaya maka ba ko ba a ce maka ba ya kamata ka yi abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yi yan uwana masu albarka hakanan ko saboda yadda sahabbai suka kwaɗaitu wajen su ga sun azumci wannan rana kuma sun sa ƙananan yaransu ma wanda ba su kai shekarun balaga ba dan shekara bakwai goma sukan sanya su su yi wannan azumin ya kamata ka gane mahimmancin wannan rana hadisi ya tabbata daga sahabiya rubai binti mu'awif Allah ƙara mata yarda take cewa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aiko ɗan saƙo ya aiko mai shela ya aiko san kira a safiyar ranar goma ga watan almuharram ya yi shela a garin madina yake cewa ya ku mutanen madina duk wanda ya wayi gari mufiran baya azumi ya ci abinci to kada ya ƙara cin abinci ya ƙara sarana ya azumci wanda rana ta goma ga wata wanda ko ya tashi da azumi a cikinta to shi kenan ya azumci wannan rana ta ce mun kasance mu sahabbai mukan sanya ‘ya'yanmu ƙanana su yi azumi a cikin wannan rana wani sauwimu su biyanana mukan sanya ƙananan yaran mu su rinka azumi a cikinta har take cewa sai mu tare da musu kayan wasa kayan karkice irin na wasan yara ai tsanace da menene sai mu tara musu a gaban su su ta wasa idan yaro ya ɗan yi kuka ka sai a ce ga kayan wasa na ci gaba da wasa za mu ci gaba da rarrashin su mana lallaɓa su har sai rana ta faɗi sannan su sha ruwa ƙananan yara ‘yan uwa to tun da ƙananan yara da azumin ba wajibi bane akan su ko kaga sabai sun mai da hankali wajen sa su yi azumi kaga kai da kake babba bai kamata a ce kai sakaci da shi ba ɗan uwa ta kai ta kawo wasu daga cikin magabata hatta lokacin tafiya ba sa kyale wannan rana ta ashura sai sun yi azumi a cikinta hatta lokacin tafiya lokacin tafiya ko ramadana ne mai Allah madaukakin sarki ce faman kana minkum mariban aw ala safarin bai fa iddatun min ayyamin ukhra akan abin da ya shafi ramadana kenan wanda yake wajibi amma wasu daga cikin magabata mahimmancin da suka ba wannan rana suna gani cewa ko a cikin tafiya mutum yake mutum zai iya yi kamar yadda wannan magana ta tabbata ga Abdullahi dan Abbas da babban malami Abu Ishaq As-Subai'i da babban tabi'i Imam Zuhri Zuhri Muhammad bin Muslim Az-Zuhri malami Imam Malik Allah ya musu rahama gaba daya shi imamu zuhiri ma ya kasance yana cewa ya kai dan uwa ka sani cewa shi ramadan ramadan lahu a iddatun min ayamin ukhar yace shi ramadana yana da wasu kwanakin a baya da zaka iya rama shi amma yace saumu ashura ya futu shi azumin ashura wucewa yake idan ya wuce ya wuce kike ba za ka arara ba ka iya rama shi ba shi yace shi sai yace ko a cikin tafiya kake zaka iya yin sa hakanan ya tabbata daga imamu ahlus sunna wal jamaa imamu ahmad ibn hanbal ash-shaybani alaihi rahmatullah yake cewa babu laifi mutum zai iya yin azumi na ashura ko da a cikin halin tafiya yake to yan uwa idan azumin ashura yana da irin wannan falalar to kaga bai kamata a ce mun yi sakaci da shi ba Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa wannan azumi yana da maratib martabobi yadda zaka iya yin sa martaba ta farko shine zaka iya yin azumin tara ga wata ranar lahadi da ranar litinin kenan tara ga wata ka azumci tara ga wata ka azumci goma ga wata ko kuma ka azumci goma ga wata ita kadai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbata ya azumci goma ga wata ne kadai ƙarshe ƙarshen rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallam yace shekara mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya raya mu la in baqitu ila qabilin idan na wanzu nayi saura Allah madaukakin sarki ya banda da raina har wata shekarar la asumanna tasi'a zan azumci tara haɗe da goma to Allah maɗaukakin sarki bai kaddara manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai tsallaka zuwa wacin shekarar ba sai ya ɗauke kayansa sallallahu alaihi wa sallam amma sahabbai a bayansa sun ci gaba da me azumtar goma ga wata da tara ga wata da umarnin wa da umarninsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi sa idan ka samu dama ka azumci tara da goma a haɗe idan baka samu dama ba wanda azumi yake musu wahala ko wanda suke da wata cuta amma suna da damar da za su iya yin ko ɗaya ne sai ka azumci goma ga wata shine abin da ya fi dacewa amma wasu wasu malamai suna cewa ka azumci tara goma sha ɗaya ko da sauransu wannan bai tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba abin da ya tabbata yan uwa shine ka azumci tara da goma amma idan muka yi la'akari da hadisin baya cewa shi watan almuharram din watan azumi ne babu laifi zaka iya yi Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka a ɗaya gefen wannan wata ne da wasu mutane sukan haifar su farar da wasu abubuwa na rashin kyautawa wasu abubuwa ma anzalallahu biha min sultan a cikin addinin musulunci kamar yadda nayi ishara a farkon tsuba shi sa an tambayi shekul islam ibn taymiya Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda game da wasu wasu abubuwa daga cikin abubuwan da mutane sukan aikata a wannan watan wasu sukan ce ana sa kwalli za a samu lada wasu suka ce akwai wani wanka na musamman da akan yi wasu suka ce a yi lalle wasu ce yawan gaisuwa wasu ce dafa kan maraya wasu ce akwai kwayoyi na alkama da akan ɗauka a dafa shi da naman da aka aje na layya akan rage wani abu daga cikin naman layya ko jela ko wani abu idan wannan watan ya zo sai a dafa sai a ci wai akwai wani lada na musamman shekul islam ake wannan tambayar ake wannan tambayar wasu suka ce rana ce da ake so a yalota wa iyali a yi abincin da ba a yin irinsa a bayyana farin ciki da annashuwa da ziyarce-ziyarce a cikinsu a ɗaya hannun kuma aka tambaye cewa wasu kuma suna ganin wata ne na bakin ciki da damuwa lallai ne sai mutum ya nuna bakin ciki ya zubar da hawaye wasu su zubar da jininsu wasu su ta koke-koke wasu kuma suna ba da isoshi na a irin tausayi da bakin ciki za ku ga ana akwai wani clip da na gani wasu suna ba da irin wani kisoshin a ciki yadda wani mai tashi ɗan fanka saboda bakin ciki da damuwa to duk irin waɗannan abubuwan menene hukuncin su shin annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yayi ishara zuwa gare su ko kuma bai ba aka tambaye shekul islam a takaice sai ya bada amsa Allah ya masa rahama yake cewa babu abin da ya tabbata a cikin wani hadisi ingantacce sabiti daga gare shi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ko daga sahabbansa babu ɗaya daga cikin malaman musulunci sanannu wanda ake dogaro da su da suka tabbatar da ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata haka nan malaman nan guda hudu na mazhabobi guda hudu babu ɗaya daga cikin su da ya tabbatar da ɗaya daga cikin abubuwan da muka da muka tabbata haka nan babu wani littafi wanda yake ruwaya mu'tamadi wanda ake dogaro a kansa da ya kawo ɗaya daga cikin abubuwan ne yace za a iya yin su yace babu abin da ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ko daga tabi'ai ce la sahihan wala da ifa yace ko ingantacce kai ko mai raunin ma babu wasu mutane ne kawai lokacin da zamani ya yi tsayi ya tafi lokacin da al'amari ya fara rikicewa suka kirkiro da irin waɗannan bidiyo'i suka shigo da su cikin addini yan uwa al'umma gida biyu ta rabu ko in ce gida uku kashi na farko su ne mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ba sa ƙari ba sa rage eh waya kifa inda amrihi kenan suna tsayawa inda aka umarce su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi watan almuharram ya bayyana ya wuce yana rayu ko bai bayyana ba ya bayyana me yayi annabi yayi azumi azumi kawai yayi eh to shi ma azumi kawai zamu shi kenan abin ya wuce ba ƙari ba rage wa aka turo maka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana da wanda ya fi shi ne babu to ka tsaya inda ya tsaya kai abin da ya aikata shi kenan ka tsira Allah ya samu daga cikinsu wannan su ne jama'a ta farko akwai jama'a ta biyu su ne rafida rafida aka ce rafida su ne 'yan shi'a 'yan shi'a su kuma sun mai da ranar ranar baƙin ciki da makoki da takaici da yaga tufafi da dukan fuska da marin fuska da zama ana ba da kisoshi na ƙarya ana koke-koke don sun ce ranar ma idan baka yi kuka ba idan baka yi baƙin ciki ba sai Allah maɗaukin sarki ya ƙona ka shi sai za ku ga abubuwan da suke ya sha bamban gwargwadon kowanne karfin shi asa da zarfin ta gwargwadon abin da suke yi wasu gurin kawai za ku ga yawo suke da baƙaƙen kaya ana zage-zage ana zagin bayan Allah nagartattu daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ana tsine musu albarka irin abin da suke yi kenan wani gurin kuma za ku ga tana kai hadda marin fuska da duka suna yi wani gurin kuma abin yana kaiwa hadda fitowa da kai jini duk wannan ranar ce za a ɗauki takobi ko wuka a rinka dabawa a jiki jini yana fita wai a wannan ranar ita ce ranar da aka kashe sayyidina Husaini eh haka ne goma ga watan al-Muharram ta yi daidai ranar da sayyidina Husain Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yayi shahada a Karbala lokacin da mutanen Iran Iraq suka yaudare shi suka kirawo shi kuma suka janye suka bashi suka ibashi kare aka kashe shi wallahi in uwa ka je karanta tarihi zaka ga abin mamaki waɗannan 'yan shi'an da suke kuka saboda mutuwan Husaini su suke sababin mutuwarsa ka je karanta tarihi za ka ga abin mamaki duk abubuwan da suke kawo wallahi ƙarya ne ƙaryace ƙaryace ne babu shi kwata-kwata a cikin littattafan tarihi haka ne an kashe sayyidina Husaini ranar goma ga wata to a cikin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nawa aka kashe nawa ne wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji takaici da rashin daɗin mutuwarsu mun taɓa ji wata rana annabi ya ware yana zama makokinsu ina ji wancan shekarar sai da na buga mana misali na ce an kashe hamza ibn abdul muttalib baffan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda na ɗaya daga cikin wanda yake tsayawa ya ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kariya da duk abin da ya mallaka an kashe shi aka yi masa musula aka yi gunduwa gunduwa da jikinsa annabi ya ji babu daɗi mun taɓa ji ranar da annabi ya ware ya ce ku zo mai makokin hamza mai ta kuka mana dukan jikinmu mun taɓa jin wannan ba mu taɓa ji ba ba mu taɓa ji ba haka nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasu bayan sa sahabbai kun taɓa ji sun ware wata rana su ne masa makoki saboda haka uwa wallahi wannan ba addini bane ba shi da alaka da addinin musulunci ta kusa ko ta nesa ba addinin musulunci bane mutane na biyu su ne su kuma mutanen da suke farin ciki da murna su ne ake ce musu nasiba su nasiba matsala suke da ita da gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sayyidina ali da yayansa saboda me matsala ce ta siyasa ta mulki wa ya kamata ya jagoranci wa ya kamata ya jagoranci matsala ce ta mulki saboda haka sai suka mai da ranar goma ga wata a matsayin ranar farin ciki da murna saboda haka sai suka kirkiro hadisan ƙarya suka sanya suka ce duk wanda ya lota wa iyalinsa ya ci abinci ya ciyar da abinci Allah maɗaukakin sarki zai zai ba shi wanta goma shi na musamman ranar tashin alkiyama wanda kuma bai suka cikinsa ba sai a cika masa da wuta eh suka ce suka ce ana sa kwalli na musamman ranar ana yin wanka na musamman ana yin kaza suka kirkiro karerai waɗanda ma anzalallahu biha min sultan suka kawo su suka aje to shi ma wannan ƴan uwa ba shi da alaka da addinin musulunci ranar da aka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi azumi ya kai kuma ka ce ka saka cikin ka annabi ya azumi kai kuma kana cin abinci a lokacin waye salaf ɗinka kenan wa kake koyi da shi ba dai annabi ba sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafificiyar shari'a ita ce shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi duk wanda ya kauce ya zame daga shari'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi ya bata ya bata batan da ba zai taba dawa ba idan ba dawa ya tuwa ba Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan shari'a ya ƙara tabbatar da kafafunmu akan bin sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ikon gudun duk abin da yake ya saba sunnarsa sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة